الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun risala jiya mun yi bayani game da babin sallar tsoro ko to yace babun fi salatil idaini babi game da sallar idi biyu idan azumi idin sallar azumi da idin sallar layya aka ji mutane na cewa idin karamar sallah da babbar sallah kuskure ne cewa karamar sallah duk abin da alama ta addini to haramun ne mai tasgiri kala sallah musamman sallar idi ai alama ce daga cikin alamomin addini tabaraka wa ta'ala yana cewa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub duk wanda yake girmama abubuwan alamomi na addini yana daga cikin takawa ta zukata don haka duk abin da yake addini kamar masallaci ba a cewa mutai dan masallacin can mu yi sallah ba a cewa dan masallaci dole mai komin dan littafin can dan qur'anin can mai komin shi ba a cewa dan qur'ani ka kai tasgiri sai dai mai komin ƙur'ani to haka sallah ba a cewa 'yar sallar nan don haka ba a cewa ƙaramar sallah abin da ya ruɗe su sun ka ce ƙaramar sallah da babbar sallah shine faɗar Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa yawmal hajjil akbari yana hajji mafi girma yaushe ne yawmal hajjil akbari ranar sallar layya to sai sun ka ɗauka sallar layya ita babbar sallah don haka sallah azumi sai sun ka aje ta karamar sallah sun ka ce to aiwa ko haka an kabi kuskure ne don Allah bai ce yawmul hajjil kabir ba akbar ya ce akbar mafi girma sifa mubalaga menene kishi akbaru kabiru ba sagiru ba mafi girma kishi ya ta shine mai girma mai girma shi a kishi ya ta karami amma an ka ce mafi girma kishiya ta mai girma don haka yan an ka ce ma ranar sallallar yawmul hajjil akbar to wannan bai zama dalili na ce sallar azumi karamar sallah domin karami ba shine kishiyar mafi girma mafi girma shine mai girma sai a ce ranar sallah mafi girma da ranar sallah mai girma in haka nan za a bi ina fatar kun fahimta don haka Allah ayyata halin dai malamai sun nuna haramcin duk abin da yake alama ce daga cikin alamomin addini ya mai tasgiri mai sai karami ba a karamta shi girmama shi akai na fatar kun fahimta dan littafi dan masallaci daga wani dan mallami can bai ta ga wani dan mallami can dan mallami ya sallah ya kaza ya kaza duk dai abin da a tasgiri to ba yi ne ga duk abin da a addini to shine yace babun fi salatil idain babi game da sallar idi biyu da wane idi da wane idi sai ka kira su yadda annabi ya kira babu wani hadisi da annabi ya ce idi karami babu shi ba ma hadisi ba ko cikin wani littafi inda an kira sallar azumi abinda annabi ya kira ta idul fitiri idi na cin abinci ba an yi kwana 29 ko 30 ana azumi ba da rana to yau za mu ci abinci da rana don haka sai ya kira ta idul fitri idin sallar azumi amma ba karamar sallah ba to babi game da hukunce-hukuncen sallar idi biyu idin azumi da idin sallar layya wata kabiri da kuma bayani game da kabbarbarin da an kaso musulmi su yi ayyama mina yunukan da ake zama mina waɗanne yunuka ake zama mina safiyar sallah da kwana uku bayan sallah wa man ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wanda ya gaggauta zama ne na kwana biyu bayan sallah da kwana biyu ya tafiya ta gida babu laifi a kansa wanda ya jinkirta kuma ya cika kwana uku shi ma babu laifi a kansa wane ne an babu laifi a kansa liman ittaqa ga wanda ya bi dokokin Allah zama mai na an shar'anta shi domin zikiri dama yunukan zikiri ne alhazan da a can mina su yi zikiri su ku waɗanda Allah bai ba iko ba suna nan gida su ma su yi zikiri su yi tarayya da alhazan mina ga zikiri eh to yau zo mina kaga abin da akai duk hajjin da an kai ranakun zama mina ana lalata shi duk wani iya shege da ka sani wanda baya da kyau mina ana yi ne mina in shi da in ka zo mina wadda ka san wadda ka zo an zo wadda ka sa an zo an zo mi suna abin nan mi suna abin ga da aka baje koli wadda ka san tare da fiye haka an kama da zama mina a yi kwalliya hadda an ka ce ma mangariba ta yi zuwa isha'i to duk mai mutunci bai iya hito a cikin hema ta sai dole don da ka hito kana ganin ma'idon ka abin da ba ka son gani ga wanga ya ja mace sun koma can suna hira kun ba mata ta ba mata aure ta iyaka aikin hajji nan ɗaya haɗa su wanga ya ja mace lallai an ka zo wurin makwabtanmu yan uwansu tunumbu abin ya muni can gare su su ranar arafa da an ranar ambaton Allah da kuma zikiri ran na ranar kiɗi ta duk wanda ya makwabtaka da su can makka to ba su bari na sai ka jaye musu dole kiɗi ranar arafa zuwa da shaidan ya samu galaba akan mutane arafa a ta da abin kiɗi a yana ana kiɗi eh to Allah ya shirya da mu to ranakun zama mina kwana biyu bayan sallah ko kwana uku to ranaku ne waɗanda an ka shar'anta ambaton Allah wazkurullaha fi ayyamin ma'lumatin wazkurullaha fi ayyamin ma'dudatin za mu ji me waɗanne yunuka ne ayyamin ma'lumatin waɗanne yunuka ne ayyamin ma'dudatin to waɗannan yunuka da alhazai da waɗanda an gida duka an shar'anta musu ambaton Allah ya ce wasu latul idain sallar idi biyu idan azumi da idin layya sunnatun wajibatun sunna ce wajiba me ma'ana sunna wajiba sunna mai ƙarfi wajibi ce shi yasa duk wanda ba a kan lalura ba ya zuwa idi ya yi laifi ya saba ma Allah haka take kamar layya mafi ingancin zance layya sunna ce wajiba amma akwai masu ganin layya mustahabbi ce ya kharuju lahal imamu liman yana fita gare ta ita sallar idi wannasu da sauran mutane dahwatan da hanci kaga ba tun da dogo-dogo da yin sallar subahin ake ta ba da hanci don sannan ne lokacin ta ya halatta lokacin da ya halatta a yi nafila da kadari da gwargwadon ma'iza wa sala abinda in ya sadu da wurin sallah hanatu salatu sallar ta halatta hanat bi ma'ana halat liman da sauran mutane su fita gwargwadon suna isa lokacin sallah ya menene lokacin da sallah ke halatta in rana ta bullo ta dan tako lokacin da ya halatta a yi lokacin da ya halatta a yi nafila to sai ga an batta har wajen karhe goma na safe gaciya ta yi da sahi an ka ce a yi ta don hakan ga yanzu karfe nawa rana ka fitowa shidda da kwata ko to kaga da bakin shidda da kwata lokacin ta yayi da zarar rana ta fito lokacin sallar idi yayi to misa za a barin ta karhe goma ai ko an dade bakwai bakwai da rabi zuwa takwas walaysa fiha adhanun wala iqama babu kiran sallah ga sallar idi babu iqama kuma ba a amfani da wasu ladubba da ake yi ga sallolin da ba a shar'anta kiran sallah ba kamar as-salatu jami'atun as-salatu jami'atun ba a shar'anta kowane irin lafazi don kiran mutane zuwa ga sallar idi ba a ta kawai ayata fa yusalli bihim to in liman yazo zai yi sallah da mutane raka'a ta yin raka'a biyu kenan sallar idi da ta azumi da tallar raka'a biyu ce ya qara'u fihi ma yana yin karatu cikin su jaharan bayyane duk da yake sallolin rana ne abinda an ka al'ada ta ga sallolin rana kuma a asirta su sallolin dare a bayyana su amma ban da salloli muhimmai sallar idan azumi idan layya sallar roƙon ruwa sallar me sallar juma'a waɗanda duk na rana ne amma bayyana ake karatunsu bi ummil qur'ani sai ya karanta fatiha wa sabbi hismi rabbikal a'la da sabbi hismi rabbikal a'la wa wa shamsu wa duhaha da wa shamsu wa duhaha wa nahwihi ma da abin da ya kama da su kaga ba dole sai su ɗaya ba kenan misali ne ya baka annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta su yana karanta suratu qaf da iqtara batis sa'atu wa shaqqal qamar ga sallar idi duk yana yana dai surori duk da abin da ka karanta dai makasudi dai ayi karatu fa qara'u ma tayassara min alqur'ani wa yukabbiru fil ula shi liman yana kabbara ga raka'a farko sab'an kabbara bakwai qabla alqira'ati gabanin fara karatu ya uddu fiha yana kidan yawa cikin kabbarorin ga bakwai takbiratul ihram kabbara harama kenan ba an kabbara harama Allahu akbar to ba haka zai fara karatu ba sai ya kara da kabbar bari guda shidda gami da kabbara harama bakwai kenan Allahu akbar ma mu suna amsawa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hayyaye guda bakwai gami da kabbara harama ka kabbara harama da kabbar bari guda shidda kenan eh wafi thaniya ga raka'a ta biyu khamsa takbiratin sai ya kabbar bari guda biyar la ya uddu fiya bai kidan yawa cikin kabbar barin ga guda biyar takbiratul qiyam kabbarat tashi kabbarat tashi zuwa raka'a ta biyu ba ta ciki don haka in ya miƙe kabbara guda biyar zai to in liman liman yammance bai yi su ba fa to sai ya roƙi Allah gafara wa fi kulli raka'atin to ana daga hannuwa ga kan barbarin ko ba a dagawa hadisai sun saba wasu na nuna ana daga wasu na nuna ba a daga don ko wanne kai fa wasi'un wa fi kulli raka'atin cikin kowace raka'a sajada tani akwai sujuddai biyu kamar dai normal sallah sallar nafila thumma yatashahhadu sannan shi tafiya wa yusallimu shi sallama sun mayar kalmin bar sannan bayan ya sallama sai ya taka mumbari waya haɗubu sai shi hudu ba ashe kaga sallar idi tana da mamanci da sallar juma'a sallar juma'a hudu ba ake fara yi sannan a yi sallah daga baya amma idi sallah ake fara yi sannan a yi hudu ba daga baya waya jilisu yana zaunawa in ya taka mimbari fi awwal hudubati a farkon huduba tai ba da ya taka mimbari ya fara huduba in ya taka mimbari sai ya dan zanna ya huta wa wasa ɗiha da tsakiyarta in ya gama hudu ba farko shi ma ya zauna sannan ya tashi ya ta biyu to kaga nan ya nuna hudu ba biyu ga sallar idi amma annabi bai taɓa yin hudu ba biyu ga sallar idi ba sallar juma'a ya kawo hudu ba biyu sallar idi hudu ba guda ya kai da ya yi hudu ba babu wata zama da zai yi shi kenan sai a wace sun ma yan sarrafa sannan sai hijuya a yi gida wa yustahabbu ana son an yarja'a mutum ya dawo min ɗariƙin ga wata hanya gairi ɗariƙin lati a tamin hau saɓanin hanyar da ya tafi gare ta ana son saɓa hanya in za kana idi kamar in masallacin farfaro ka zuwa in za kana sai ka bi ta nan sai ka kalwaɗo in za ka dawa sai ka biyo ta nan ne yanga domin a hikimar saɓa ma hanya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kullum yinin idi duk hanyar da a cikin gari mala'iku an gare su na aka ana son mala'iku zai yawa su yi ma shaida to ‘yan nan sun shaide ka ga ta yawa ɗan sun shaide ka daga da shi yasa an kaso a saba ma hanya sunna ne wannan su kazalika su ma mutane kamar haka ba liman ɗaya ba don yana magana ne game da liman to su ma mutane an so gare su su saba ma hanya ga dawowa hanyar da sun ka tafi in za su dawo a saba wa in kana fil adha in ya kasance ga sallar layya ne kharaja bi udhiyati liman ya fita da dabban ya fita da ragonai eh ila musalla zuwa wurin sallar idi musalla wurin sallar idi shine musalla bambanci ne da masjid shi musalla ba a gine shi bid'a ce gine musalla hili na fallo aka bari ne to liman in sallar idi ta an so ya fita da dabba ta talle ya zuwa wurin sallar idi fa zabaha in an ka kare sallah an ka kare hudu ba sai ya yanke ta in dabbar da ake yankewa ce auna haraha ko ya soke ta in wadda ake sokewa ce me hikimar haka nan liya allama zalikan na saboda mutane su san liman ya yanke domin annabi ya yace duk wanda ya yanke gabanin liman to ta zan shatu lahamin ya yanke wata dabba bayanta maimakon ta lai ya teba teba dole sai liman ya yanka sannan ka kai to kaga saboda liman su tabbatar saboda mutane su tabbatar da liman ya yi yanka an ka ce ya hita da dabba ce haka na annabi sallallahu alaihi wasallama wata shekara babu abin layya da an ka gama sallah sai annabi ce to duk wanda Allah ya hore mu bana kan dada masha Allah barakallah wanda Allah ya hore mu ta yanki hmm wanda Allah ya ba iko to ya yi layya sannan bayan ya yi layya kuma ya sayi raguna kuma ya rarraba babu abin da Allah ka so ranar sallah kamar zubar da jini da ambaton Allah zubar da jini a zubar da jini amma na dabba a haka duk wanda Allah ya ba iko to a yi kokari a yi layya sannan ba sai mutum ya yi aure ba ƙasar ga an ɗauka layya sai ka yi aure ba sai ka yi aure ba sannan ba dole sai rago guda ba in kana da ikon yanki goma ka yanki biyu sun ishe ka ka ɗauki biyu takwas ka yi sadaka da su ga mabukata haka nan mutanen makka ka yi ya ka mutum ya taya kara sai ya sai raguna ko ya sai raƙumi ko ya sai shanu in ya zo sai a yanki yana iya sayan goma in ya sai sai ce a gyara mai biyu a gyara mai biyu a sa mai cikin mota saura a ba talakawa eh har dai yanzu da abin ya yi tsanani ba kowa ka iya layya ba a gani ka gani don haka wanda Allah ya ba iko ya sai raguna haka na annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi annabi raguna ya kasa yana raba masa habbai don dai a zubar da jini don haka duk wanda Allah ya ba iko ya zubar da jini ranan nan eh to ina yake liya alama zalikan na don mutane su salli man ya yanke fa yadbahu na ba da husu masu yanke bayanai walid kurin laha shi liman shi ambaci Allah fi khurujihi min baitihi ko kuma wanda zai na idi ya ambaci Allah fi khurujihi lokacin fita ta fi baitihi daga gidanai fil fitri ga sallar azumi wal adaha da sallar lay kaga bai ce ga karamar sallah da babbar sallah ba ga sallar azumi da sallar layyado an so ambaton Allah da zaran ka bar gidanka za kana masallaci a kama ambaton Allah jaharan bayyane yana cikin wuraren da an kaso bayyana zikiri da wurin ranar idi in mutum za yana idi da zuwa da dawowa duka zikiri akai zikiri akai hakan ga wurin yaƙi shi ma an so yankan barbari bayyane suna razanar da kafin rai hatta ya tiyal musalla har sai mutum ya zo ma wurin sallar idi a ci gaba da zaran kabbar gida a kama Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd koko hakama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabbar bari dai amma a yi su bayyane ba asirce ba bayyane aka yi al'imamu liman wannan su da mutane kazalika duk kamar hakan gaza duk kowannen su an azamai da zarar an kaba gida da ana masallacin ida aikan barbari bayyane faya za da khalil imamu in liman ya shiga lissalati domin sallah kada u zalika su yanke kan barbarin to in ka zo masallacin ida ana nafila ba a shar'anta nafila masallacin ida ba don haka in ka zo kafin liman ya zo wuri ɗaya ka samu ka zanna ka ci gaba da kan barbarinka ba za ka bakka barbari ba sai liman ya fara sallah wayu kabbiruna su ma mamu suna yin kabbarbari bi takbirul imami da kabbarbarin liman fi hudubati cikin huduba tai haka in liman na huduba ba haka an ka ce yayi ta huduba zagege ba ajima duk ya yanki inda duk ya kai gaba ya yanki ya kabbarbari to su ma mamu su amsa mai su ma su yi kabbarbari rannan ranar kabbarba abinda Allah ka so kamar a zubar da jini da kabbarbari wayansa tuna lahu su mutane suna saurare ga liman fi masu ya zalika duk abin da abba ga kabbar bari ba in dai ba kabbar in yana hudu ba to saurarawa akai amma in yayi kabbara kuma sai ku yi fa in kanat ayyaman nahar in yinukan sun kasance yinukan sallar layya ne yinukan yinukan suka sadda ake soke dabbobi falyukabbirin nasu falyukabbirin nasu mutane su yi kabbar bari duburar salawati bayan sallolin farilla to bayan sallar layya shi ko da bakin sahiyar sallar layya an so mutane su yi kabbar bari haƙarewat yunukan zamanina min salati zuhri ana fara daga sallar azhur min yawmin nahar ta yinin sallah ranar da an kai sallar layya to da bakin azzuhurin ranan nan gazancin maliki yanzu kuma sun kace da bakin subahin din ranan nan za a fara kam inda duk an kai sallar farilla to ai kabbarbari ai kabbarbari ai kabbarbari su ma waɗannan kabbarbarin da ake bayan sallolin farilla bayan sallar layya bayyana ake yin su ba asirce ba eh zamanin sahabbai an ce in ana yin su sai masallaci ya ya abin ga da kan barbari hakan ga alhazai in suna mina in suna kan barbari don mina rudewa take da kan barbari ba kuwa an ka ce a ba amma kuma kada a yi su asirce a buɗe baki a yi su yana cikin wuraren da an ka shar'anta abin ga bayyanar da zikiri ana fara su daga sallar az-zuhr min yawmin nahar ta yinin sallar layya ila salati subhi zuwa ga sallar asuba min al-yawmin rabi'i na yini na hudu minhu daga gare shi kaga ranar sallar layya mai bi mai mai bi mai mai bi mai mai bi mai yini na hudu to sallar subahin na yini na hudu to da bakin nan kan barbarin sun kare eh wa huwa akhiru ayyami mina shi yini na hudu shine karshen yunukan mina yukabbiru yana yin kabbara idza sallar suba in ya sallaci sallar asuba thumma yakata sannan sai shi yanke kabbara kuma sai badayan Allah ya kai mana rai wata kabiru dubura salawati kabbarbarin da ake yi bayan salloli kabbarbarin da anka ce ai bayan salloli ga yadda ake yin su nan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ka ci gaba da kabbarbari wa in jama'a in ya hada ma at-takbir tare da kabbarbarin tahlilan ya hada ta hailala la ilaha illallah wa tahmidan da kuma hamdala alhamdulillah fa hasanun abu ne mai kyau tare da kabbarbari ya hada hailala da hamdala ya kulu sai ya ce insha azalika in ya so wannan sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kaga yayi hailala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu kaga yayi hamdala in wannan yayi in wancan yayi kowanne mai kyau ne kowanne ya tabbata ga sunna wa qarruya an malikin hadha an ruwaito wannan daga malik wal awwal da kuma na farko na farko shine yin kabbarbari kawai na biyu kuma hadawa da hailala da hamdala kowanne an ruwaito inda ya ce an ruwaito daga annabi ya ce an ruwaito daga malik wal kullu wasi'un kowannen su halal ne wal ayyamul ma'lumat yinukka sanannu waɗanda Allah ya ambata cikin Qur'ani ayyamun nahr thalatha sune yinukan suka guda uku mai sahiyar sallah da kwana uku bayan sune ayyamun ma'lumatun da Allah ya ce to fadkurullahi fi ayyamin ma'lumatin ku ambaci Allah cikin yinukan nan sanannu wal ayyamul ma'dudat su ko ayyamul ma'dudat su ma Allah ya ambace su cikin alqur'ani ayyamu mina yinukan zama mina wa hiya thalathatu ayyamin su ne kwana uku ba'da yawmin nahar bayan sallar layya to mi abbanbancin ayyamul ma'luma da ayyamul ma'dudat yace ko yace na farko yace ayyamul ma'lumat ayyamun nahari yinukan suka a salasa guda uku yaushe ne yinukan suka sanda ake layya ranar sallah da mai bi mai da mai bi mai kwana biyu ranar sallah da yinuka biyu bayan sallah su ne ayyamin ma'alumatun su kuma ayyamin ma'adudatun yinukan zama mina yaushe ne yinukan zama mina ranar sallah sannan da kwana uku bayan sallah man ta'ajjala fi yawmin fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alai ka kwana uku shi ɗaya bambanci wanga ayyamun ma'lumat ranar sallah da kwana biyu bayanai ayyamun ma'dudatun kuma ranar sallah da kwana uku ashe kenan dai kwanakin nan abinda ake son a nuna maka to yunka na ambaton Allah kamar yadda yazo cikin hadisi ayyamu tashriq ayyamu akalin wa shurbin wa zikrillah azza wa jalla yinukan soye yinukan shanya nama domin alhazai sun tai daga garuruwa an zo an yi hadaya wasu suna son su riƙa naman nan shine guzurinsu a tai da shi ana taya ana ci tun da kaga tsakanin makka da madina ta hiyar ƙasa wajen kwana tara akai kayan a isa kaga akwai bukukun ba wasu garuruwa suna akwai ba don haka akwai bukata a riƙa to naman nan suka shanyawa sai su yi kamar kilishi da shi to shi za su riƙawa ana taya ana ci a sha ruwa to shanya nama in an kai hadaya sai a shanya nama don kada ya lalace ya bushe wadda aka yi ga kilishi to shi ne ta shariki shanya nama shi ne annabi ya ce ayyamun ta shariki nukan shanya nama kwanuka uku kenan bayan sallah da kwana uku lokacin da ake zama mina ya ce ayyamun akalin wa shirbin yanuka ne na cin abinci da shan abin sha wa zikirillahi azza wa jalla da kuma ambaton Allah mai girma da ruwa me ma'anar yinuka ne na cin abinci kenan an karhanta azumi in dai ba ga mai hajji wanda ya tamattu'i ba da an ka ce ya azumin talatata ayyamin fil hajji wasu sab'atin idza raja'a ko to shi dai an ka yaddamma an ka huwace mai yayi azumi cikin ayyamul cikin ayyamut tashriqi amma in ba shi ba azumin nafila ya faɗo ran alhamis a yamu tashrik alhamis ta faɗo ko attanin to makaruhi ne yan azumin nafila a ci abinci a yi ta ambaton Allah eh to ina yake wal ghusl lil idain wanka domin idi biyu idan azumi da idin laya hasanun abu ne mai kyau walaysa bil lazimin ba lazimi ba wajibi bane kaga wankan idi kenan wanka domin sallar idi idan azumi da idin laye mustahabbi ne yana cikin wanka mustahabbai kamar wanka domin ɗauka harama haji shi ma mustahabbi ne ba dole ba ne wanka domin shiga makka da an karu abdullahi dan umar ya roito annabi na yi shi ma mustahabbi ne waɗannan duk wanka ne mustahabbai ba dole ba wankan janaba da wankan haila da wankan jinin biki waɗannan duk farilloli ne wankan juma'a wajibi ne wanka domin sallar idi biyu da wanka domin shiga makka da ɗauka harami waɗannan duk mustahabbi ne hakan ga wankan gawa shi ma wajibi ne wankan gawa da wankan gawa da wankan juma'a duka wajibai ne ina fatar kun fahimta wa yustahabbu fihi matibu an so turare gare su su sallar azumi da sallar laya a bayan a sa turare bayan an yi wanka a sa turare wal hasanu min athiyabi da kyawawa da cikin tuwahinka in sun zamo sabbi abu ne mai kyau Allah ya huwace ma ayi sabbi in ba ayi sabbi ba adiba masu kyawu a wanke a goge sai a sa mun gode mu Allah da ya raya mu dai wani na can shi bai koga idin ba mm wannan shine karshen babin sallar idi biyu don haka kun ji ba a cewa idin karamar sallah ko babu karamar sallah ba inda an ka rubuta karamar sallah kuma ba sallah ɗaya ba duk abin da yake addini ne ba a yi mai tasgiri laifi ne yin tasgiri ga addini sai dai a girmama shi mu tafi ɗan masallacin can mai sallah babu ɗan masallaci da Allah mai komin ɗan ƙura'anin can babu ɗan ƙura'ani ba a tasgiri ga duk abin da yake alama ce da cikin alamomin addini to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta adallato sai a rinka daddakawa muka yi na cikin littafai inda duk lokacin abu ya yi kamar in lokacin azumi duk inda ka karanta littafin da ka karanta azumi sai ka ɗauko ka bi ta haga abin da an kace saboda akwai mantuwa in sallah ta taho haka nan in komi taho dai sai ka ɗauko littafin da ka karanta shi a bambancin wanda ya karatu da wanda bai yi ba ta Allah ya shirya shi mu madalla سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك